الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 17 ga watan ɗaya miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jiboyis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 112 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 134 inda mala yake cewa idan ka ga mai suka ko batanci ko cin mutuncin daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani wannan ma'abocin son zuciya ne kuma maganar da yake faɗa maganar banza ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ambaci sahabbai na ku kame bakinku da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai faru daga wasu daga cikin sahabbai na tuntuɓe amma bai faɗi komai ba game da su sai alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace ku kyale mun sahabbaina kar ku faɗi komai akan su sai alheri dan haka kar ku dinga tattaunawa akan kuskure ko tuntuban da suka yi ko rigingimu da faɗace faɗacen su abinda baka sani ba ka kame bakinka akan sa sannan kar ka saurari duk wani mai magana ta ɓatanci akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin in kai haka to zuciyarka ba za ta tsira ba ba za ta kubuta ba mun karanta wannan gaba da sharhin da babban malami a sheik fauzanul fauzan rahimahullahu ta'ala yi wa wannan gaba sannan mun karanta gaba ta 135 idan ka ji wani yana sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana raddi a kansu ko yana sukar wata magana cikin maganganun sahabbai to ka tuhumci musuluncinsa kar ka yi wani kokonto cewa wannan mutum ɗan bida'a ne sannan ka sani cewa a gaba ta talatin da shida lallai zalincin shugaba baya tauye wajabcin yi masa biyayya baya tauye wato wata farilla daga cikin farillan Allah wadda ya farlanta ta akan harshen annabinsa na yi wa shugaba biyayya zalincin shugaba wannan yana komawa ne kansa biyayyarka da nagartakka wajen yi wa shugaba biyayya cikakkiya ce za ka samu ladanta cikakke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka ka zamto mai yin sallar jam'i tare da shugaba ka zamto mai yin sallar juma'a tare da shugaba ka zamto mai bin shugabanci da tsari na jagoranci wajen jihadi a ƙarƙashin shugaba ko da shugaban nan yana zalunci ko kuma ba mutumin kirki ba ne domin kulla shay'in min at-ta'ati fasharikuhum fihi falaka niyyatuk duk wani alheri da ayyukan da'a na yi wa shugaba ko abin alheri da shugaba ya zo da shi ka yi masa da'a ka yi musharaka da shi a ciki kana da ladan niyyarka wannan duk mun tattauna akan wannan za mu tashi gaba ta 137 qalil muallif rahimahullahu ta'ala wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan idan kaga mutun yana yin muguwar addu'a akan shugaba fa'alam annahu sahibu hawa kar kai wani taba ba ka sani ma abocin son zuciya ne duk da cewa zagin shugaba da cin mutuncin shugabanni abu ne wanda ana yayinsa kuma yana wa mutane daɗi amma in dai mutum mabiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ba zai samu zagin shugaba da cin mutuncin shugaba ba a cikin sunna babu da haka sai malam ya ce idan ka ga mutum yana yadu'u ala sultan a madadin yayi addu'ar ko da shugaba ba mutumin kirki bane ko da shugaba azzalimi ne ko da shugaba ba nagartacce bane to tunda cikin jarabawar Allah ya kawo shi shine a matsayin shugaba tsakaninka da shi kai mabiyi kai masa addu'a kuma addu'ar ta alkhairi duk wanda kaga yana yi wa shugaba muguwar addu'a fa'alam imamul barbahari ya ce ka sani annahu wannan mai yi wa shugaba muguwar addu'a sahibu hawan ma'abocin son zuciya ne wannan abin da yake ba addini ba ne wannan abin da yake ba sunna ba ne son zuciya ne tsaba wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah amma in kaga mutum yana yi wa shugaba addu'ar Allah ya gyara shi Allah ya masa jagora, Allah ya riko da hannayensa, Allah ya sa ya zama nagartacce fa'alam ka san mai wa shugaba wannan addu'ar, annahu sahibu sunnatin ahalus sunna ne insha Allah. Ahalus sunna kaga kenan su ne waɗanda ba bambaɗanci ba ne ba wai ainihin maula ko kuma ainihin wato, yi wa shugaba addu'a yi wa kanka ne. In kai masa muguwar addu'a kanka kaiwa. da sauran musulmi duk ka cutar da su domin addu'a ta kama shi to ba za ka ga abin da wannan muguwar addu'a ta ka ba za ta haifa ma da mai ido ba da kuma sauran al'umman musulmi duk za su shiga cikin damuwa sanadiyar muguwar addu'a da ta kama shugabanka dan haka in ka ga mutum yana yi wa shugaba addu'a ta kwarai ta Allah ya bashi ikon sauki amana Allah ya masa riko da hannu Allah ya masa jagora Allah ya shiga cikin al'amuransa Allah ya sanya tausayin talakawa a cikin zuciyarsa ba bambanci bane ake wa shugaba sunna ce haka inda akwai zagin shugaba da la'anta su a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da an ruwaito domin addini baya wata kunya baya kara addini daga Allah madaukakin sarki yake ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka illa anta shugaba addini ne da ka ji hadisai rututu na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce shugaba yi maka ba daidai ba ko ka hadu da mugun shugaba ka dinga yi masa muguwar addu'ar ya kife ya ci da baki basirarsa ta kulle da sauransu kamar inda muka sha ba da misali in kai wa shugaba addu'a kamar kai ne mutum ka je tasha da kai da iyalanka da iyalinka da ‘ya'yanka duk sai da suka shiga mota ta cika kawai da ka ɗaga hannu sai ka ce maimakon ka ce Allah ya sauke su lafiya sai ka ce Allah ya makantar da direba wannan shine misalin da suka ce in kai wa shugaba muguwar addu'a to kamar family ɗinka gaba ɗayansu sun shiga mota sai kai wa ainihin wato direba addu'ar ya makance yanzu in direba ya makance tsammanin ka shi kaɗai makancewa za ta shafa yanzu direba ya makanci hanya ba damuwa ga dinda cikin motar to kuma iyalanka suna ciki to shine ai in kai wa shugaba addu'a wannan misalin da za kwakwalwarka za ta iya kamawa aka baka dan haka yi wa shugaba addu'a ta kware wannan sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam duk kuma me yi ahlus sunna ne wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insha Allah liqawli al-fudayl ibn iyad sabida akwai maganar Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai, ɗaya ne daga cikin manyan masu ibada, ɗaya ne daga cikin manyan masu gudun duniya. Bari ka ji abin da Fudail ibn Iyad yake cewa, "Laukanat li da'awatun mustajaba, inda ina da garanti, ina da tabbacin ina da addu'a guda ɗaya karɓaɓɓiya a wajen Allah." ma ja'altuha illa fi sultan wannan addu'ar ba zan sanya ta a ko ina ba sai yau shugaba addu'a Fudail bin Iyad yace da a ce ina da wani tabbaci daga Allah in nayi addu'a guda ɗaya Allah zai karɓa min wannan addu'ar to ba kaina zan yi wa ba yace da zan yi wa shugaba wannan addu'a din qila lahu sai aka ce da Fudail bin Iyad ya Aba Ali wannan ita ce alkunyar Fudail ibn Iyad sai aka ce ya kai baban Ali fassir lana hadha fassara mana wannan me wannan yake nufi ka fassara mana wannan magana ta cewa in kana da addu'a da kasan kana da tabbas karɓaɓɓiya ce a wajen Allah to ba za ka roƙi wani kuɗi ko mota ko gida ko duk ba za ka yi wa kanka addu'a ba shugaba za ka yi wa qala sai al-fudail bin iyad ya ce idza ja'altuha fi nafsi idan nayi wa kaina wannan addu'a lam ta'udni ba za ta tsallake ni ba ni kadai za ta shafa wa idza ja'altuha fi sultan amma idan na yi amfani da wannan addu'ar wa shugaba salaha zai zama mutumin kirki to kuma fasalaha bi salahihil ibad wal bilad bayan Allah dewa za su gyaru shugaba ya zama gyararre gari zai zauna lafiya in Allah ya azurta ku da shugaba gyararre yace to gara in yi abinda gari zai yi lafiya jama'a al'umma za ta gyaru da in yi abinda ni kaɗai zan gyaru kaji fiqhun Fudail ibn Iyab fa umirna Imam al-Barbahari yace an umarce mu an nad'u lahum mi musu addu'a an san akwai damuwa an san akwai rashin ba daidai ba a cikin tafiyar an san akwai zalunci da kama karya an san akwai rashin tausayi wani lokaci da ake samu daga shugaba amma duk da haka wai in ka roƙa masa gyaruwa ya fi amfanar da kai ka roƙi ya gyarin wannan shine zai amfanar da kai amma ka roƙi ya lalace to lalacewarsa ba shi kaɗai za ta shafa ba har da kai shi yasa aka umarce mu an nad'u wa lahum bi salah mu yi wa shugabanni addu'ar gyaruwa walam nu umar babu inda aka umarce mu an nad'u wa alaihim mu muguwar addu'a a kansu wa in jaru ko da sun yi zalunci ko da sun sace kuɗin makaranta ko da sun sace kuɗin wutar lantarki ko da sun sace kuɗin ruwan famfo ko da sun sace kuɗin asibiti ko da sun yi kaza ko da sun yi kaza ma'ana ko da sun zalunce ka to kai musu addu'a ta karai ba umarce ka da kai musu muguwar addu'a ba wa in jaru wa zalamu ko da sun yi zalunci li'anna zulmahum wa jawrahum domin zaluncin su ala anfusihim wa jawrahum to wannan zaluncin yana komawa ne kansu wa salahuhum amma gyaruwarsu li anfusihim tana komawa kansu walil muslimina da kuma musulmi su in suka yi musu addu'a su gyaru na farko in Allah ya ce maka addu'a ta karbu shugaban zai zama nagartacce to nagartar kuma za ta yi ƙasa za ta shafi duk waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa ashe ba zai zama ya fi fa'ida ba ko da raina ya ɓaci ko da shugaban nan ya yi min abin da ban ji daɗi ba ko da muna jin labarai marasa daɗi akan shugabannin nan ashe ba zai fi zaman mun masalaha ba ashe ba zai fi zama mun abu mai kyau ba in yi wa shugaban nan addu'ar Allah ya gyara shi asharh sharhin wannan magana in ji imam albarbahari wato imam fauzan fauzan hadhihi al-ibara الشيخ فوزان يقول wannan magana ma'thuratun عن salaf an ruwaito ta ne daga magabata wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan in kaga mutun yana yin muguwar addu'a ga shugaba fa'alam annahu sahibu hawa ka sani wannan mai muguwar addu'ar ma'abocin son zuciya ne kai ya dauka yana da wata gaskiya kamar yana ganin an cuce shi dan haka ya za a hana shi addu'a ya shi sai ya ce Allah ya isa shi sai ya ce Allah ya tsine musu shi sai ya ce Allah ya la'ance su Allah ya barar da su Allah ya wannan bacin ran ai ba shi wato furuce-furucen ba su bane mafitar kuma in mafita ce ka dade kana la'anta su ba kai ba da ire-iren ka duk kun dade kuna tsiniya me ya gyaru me ya canza akwai wani sauyi da aka samu sakamakon tsino da la'antar banda sake tabarbarewar al'amura wannan shine sakamakon da kawai kake iya gani to dan jaraba wannan sunna ta annabi mana dan uwa tunda waccan din sunnar taka kai wanda ka kirkira wa kanka ba ta ci ba ta tsallakewa duk ka zage su ka tsine musu zagin bai fito a jikin su ba la'antar bata fito a kansu ba kai dai baka da wuta kana kwana a cikin sauro shi yana cikin inji yana cikin AC kana fama da tuntuni ka ajiye abun hawanka in zaka hawa abun hawanka sai ka yi lissafi ina zaka je da ina zaka je ko kuma ma ka hakura kawo a daidaita sau shi ba ruwansa da wani mai ya tashi ko abu yana nan yana ba wani zirga zirgarsa da ya daina ya wace ya wacen duk da yake yi a kasashe ba wanda ya daina sabgoginsa yake ta yi kai kuma kullum baya kake ta ƙara koma al'amura sake dagulewa suke to ina ganin wannan ba da za mu dawo mu zama ahalus sunnan a wannan babin mu dawo mana duk gaba ɗaya mu mazan mu da matan mu ƴan birnin mu da ƴan ƙauyen mu ƙananan mu da manyan mu mu dunkulma wato mu ruguntsuma gaba ɗaya mu koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wajen gyara halayenmu kuma mu ta sa shugabannin nan addu'ar Allah gyara su karkace ba su gyaru ba ai ƙasa ta lalace ai in kai haka kamar har yanzu imaninka da Allah yana da matsala domin kamar ka ce Allah ba mai iko bane akan komai abinda kake so ka ce kenan kamar kana so ka ce har yanzu ikon Allah ba akan komai yake ba tunda ba zai iya gyara ƙasar ka ba da ta lalace tunda ba zai iya gyara shugabannin ka ba da suka sauka da kan hanya har yanzu imanin ka da Allah akwai matsala kenan ina ma za mu jaraba wannan sunnan mu ɗauko ta mu zamto masu yiwa shugabanninmu kyakkyawar addu'a shi yasa sai mala yace idan ka ga mutum yana muguwar addu'a to ka sani ma abocin son zuciya ne hadhihi naz'atun kharijiyya wannan wata kungiya ce wadda ta fita daga cikin tsarin sunna ta musulunci su ne masu wannan su hau kan mumbari su hau guri kaza su zagi shugaba su la'ance shi su tsine masa addu'a su yi masa muguwar addu'a kuma wannan kamar shi ake yayi in kana wannan kai ne malami na Allah kai ne mai wa'azi kai ne kaza kai ne kaza in ba haka kai ba to kamar kana tsoro ko akwai son zuciya gaskiya a cikin a cikin da'awarka to wannan kuma naz'atun kharijiyya wa naz'atun i'tizaliyya wata kungiya ce mai aqidar mu'tazilanci li'anna al-khawarij wal mu'tazila saboda kungiyar khawarij da kungiyar mu'tazila hum alladhina yad'una ala wulati wulati umuril muslimin sune suka yi fice suka shahara da tsinewa da yin muguwar addu'a ga shugabannin musulmi da kamar indirectly ka balle daga cikin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama ba khawarije baka sani ba kila ka zama ba mu'tazale baka sani ba wajen tsinuwa da la'anta da muguwar addu'a kan shugaba da kake wal wajibul akasu abin da yake wajibi a kaina wajibi a kanka shine akasin haka ma'ana akasin la'anta da tsinuwa da muguwar addu'a kenan fatan alheri addu'ar gyaruwa da addu'a ta kwarai wannan shine abin da ake yake wajibi a kaina an yad'u lahum bi salah kowane musulmi ya dinga yin shugabannin addu'ar Allah ya gyara su wa tawfiq Allah ya musu muwafaka ya musu gamdakatar a cikin shugabancin su li'anna salahahum sabida gyaruwar su salahul lil islami wal muslimina wallahi idan shugaba sabida yanzu duk wa'azin da ake ta yi dinnan wallahi in Allah ya azurta mu da shugaba guda ɗaya na kwarai sai ya yi abin da masu wa'azi sun shekara goma suna ta gaya mutane yanki ji da kujerar mulkin san Allah maɗaukakin sarki ya so ya amfani da ita to sai ga Allah ta sanadiyar shugaba na kwarai ya kawo gyaran da masu wa'azi sun shekara goma ko fiye da haka suna ta yi gyaran yaƙi samuwa da haka gyaruwar shugaba gyaruwar al'umma kenan gyaruwar shugaba gyaruwar shi kansa addinin musulunci kenan li'anna salahum salahun lil islam gyaruwar su gyaruwar musulunci ce ba musulunci kadai ba wal musulmi na gyaruwar musulmi ne fa anta amma kai idza da auta lahu idan kai musu kyakkyawar addu'a fa innaka tad'u lil muslimina a fakaice kayo sauran musulmi gaba daya addu'a daga kai masoyin al'ummar musulmi ne amma in kana muguwar addu'a ga shugaba to kawai indirectly kai baka san al'umma mugu ne kai ba ka san al'umma ba kuma ka san al'ummar musulmi shi ne yasa kake yin muguwar addu'a saboda in ya lalace duk kowa sai ya shiga uku da ka zafi kowa ya shiga uku kenan saboda ranka ya ɓaci amma alamar kana san kanka kana san al'umma shine ya fandare kai addu'ar Allah ya dawo da shi ya zama cikakken azzalimi shugaba kai addu'ar Allah ya mai da shi cikakken mai adalci sai ka mora sai wani kama ya mora karatun ba daɗi ko? li'anna salahal wali saboda gyaruwar shugaba salahun lirra'iya gyaruwar talakawa ne saboda yin shugaba ya zama lalatacce to zai wahala ka samu talaka nagartacce domin za a waye gari sai wanda imaninsa ya kai ya sa shi ko ya hana shi wanda kwa imaninsa ya sanyi ba zai daidai ba saboda shugaban da zai sa shi ya daidai bai sa shi ba kuma shi bai da tsoron Allah da zai ga tsakaninsa da Allah ba zai yi daidai da hakan aka samu shugaba ya gyaru sai ga duk talakawa kowa ya shiga taitayinsa ka san dai ba barawo bane ko shugaban to ya zai goyi bayan barayi ka san ba dan shaye-shaye bane ya zai daure wa shaye-shaye da shigo da kayan maye ya daure musu gindi ya zai yi ka san ba mazinaci bane shugaban ka ya ya bude gidajen karuwai da gidajen badala ya zai yadda da shi ba sai yadda da shi ba ka san shugaban ka cikakken mai tauhidi ne ya zai yadda da shirka a kasarsa ba zai ba zai yadda ba ka san shugabanka cikakken ahlus sunna ne ya zai da bid'a a garin sa ka san shugabanka mai da'a ne ga Allah ya zai da sabo a cikin kasar sa a karkashin mulkin sa to kaji fiqhun da ake so ka gane fa hadha manhajus salaf kuma wannan ita ce matafiya ta magabata na kwarai sahabbai wannan ita ce hanyar su tabi'ai wannan layin suka bi tabi'ut tabi'in duk akan haka suke manyan malaman musulunci duk wannan ita ce aqidar su yi wa shugaba kyakkyawar addu'a ko da lalatacce ne addu'a uli wulati umuri bi sala yi wa shugabanni addu'ar Allah ya gyara su qauluhu fadin imam al-barbahari wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insha Allah أي إذا رأيته يدعو لهم بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور yace in ka ga mutum yana yin kyakkyawar addu'a ga shugabanni to ka sani wannan mutum ahlus sunna ne insha Allah ta'ala domin wannan shine tafarkin magabata na kwarai shi ko dama ahlus sunna baya kwansa sai da zakara kullun yana bibiyar magabatansa na kwarai abinda bai zama nagarta ba a jiya a yadda za ya zama nagarta a yau inda la'antar shugabanni abu ne mai kyau da an samu manyan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in kai da mun same shi burjik a cikin littafanmu na musulunci da muke koyan addini a ciki da aka tafarkin magabata na kwarai shine yi wa shugaba kyakkyawar addu'a yin addu'a ma'awulatil umur wato wannan ita ce koyarwar magabata wajen mu'amalantar wulatil umur shugabanni قوله إمام البربهاري فدنس لقول الفضيل بن إياب game da maganar wannan babban bawan Allahn al-Fudail bin Iyad min akabirul ulama karka dauka Fudail bin Iyad nan wani wagairuhum ne yana cikin manyan dakkan malamai na musulunci wal ubad sannan yana cikin masu ibada in kana neman masu ibada to ana sa Fudail bin Iyad a cikin su wazuhad kar ka ɗauka neman kusanci da shugabanni kamar neman shiga ne a bashi wani matsayi ga shugabanni yasa yake musu kyakkyawa addu'a an gaya ma fudail bin iyad yana daga cikin manyan masu gudun duniya ya kulu hadhihi ibara amma yana faɗin wannan magana law kana li da'watun mustajaba fudail bin iyad yace wallahi da na san ina da wata addu'a guda ɗaya amsashiya ma ja'altuha illa fi sultan bazan yi amfani da ita ba sai ga sai wajen yi wa shugaba addu'a da ita hadha minan nusuhi kuma wannan yana daga cikin irin nasihar da aka ce kai wa shugaba ba wai bayan nasihar a gaya wa shugaba daidai a gaya masa inda ba daidai ba to daga cikin yi wa shugaba nasiha shine yi masa addu'a bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam addinun nasihatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce addinin nan gabaki ɗayansa nasiha ce kulna sahabbai suka tambayi manzon Allah suka ce addini nasiha ne liman gawa ya rasulullah qal sai manzon Allah ya ce lillah addini nasiha ne ga Allah yiwa Allah nasiha shine bauta wa Allah shi kadai ba tare da masa shirka ba in kai haka kai wa Allah nasiha wa likitabihi addinin musulunci nasiha ne ga littafin Allah yi wa littafin Allah nasiha shine karanta shi koyansa fahimtarsa yin aiki da shi wali rasulihi addinin musulunci nasiha ne ga manzan Allah ya za yi wa manzan Allah nasiha shine ka so shi ka ƙaunace shi ka taimaki sunnarsa ka kuma yi aiki da sunnarsa ka kuma ainihin wato kare shi da kuma ainihin wato kaɗe masa dukkan wani abu da zai taɓa mutuncinsa ko darajarsa ko martabarsa wali a immatul musulmi manzala ce addinin musulunci nasiha ne ga shugabannin musulmi daga ciki shine an samu wani makusancinsu ya ba su shawara ta kwarai in ya ga za su yi wani abu da bai dace ba ya ba da shawara sannan kuma musulmi su ci gaba da yi wa shugabanni addu'a wannan yana cikin yin nasiha ga shugabanni wa ammatihim kuma nasiha wato addini nasiha ne ga dukkan al'umma wa minan nasihati li a'immatil muslimin yana daga cikin yin nasiha ga shugabannin musulmi addu'a lahum bi salah yi musu addu'ar su zama mutanen kirki wa minal gishi lahum yana daga cikin algus wajen mu'amalanta shugabanni addu'a wa alaihim yi musu muguwar addu'a wannan algus ne ka zama kana yau shugabanni muguwar addu'a to wannan kai mai algus ne ga shugabannin kuma mai algus ga al'ummar musulmi qawluhu fa umirna an nad'u lahum bis salah an umarce mu ne da mu yi musu addu'ar su zama nagari walam nu umar an nad'u alaihim babu inda aka umarce mu da mu yi musu muguwar addu'a wa in jaru wa zalamu ko da sun yi zalunci لأن الدعاء عليهم سبيل يمسو مغوار الدعاء دعاء على المسلمين أفكيت كمن يوم الأم المسلمين مغوار الدعاء لأنه domin yanda al'amarin yake, izan hallal amru, idan kai wa shugaba addu'a ya susuce, ya zama wani sakarai, ya zama ba ruwansa da masalahar al'umma, kawai ya sa gabansa masalaharsa da ta iyalansa da ta wanda yake so, to in hallal amru al'amari zai taɓarɓare idan kai wa shugaba addu'a kuma Allah ya karba addu'a ka a kansa to shu al'amura za su taɓarɓare wasa sultanu kuma wato jagoranci da shugabanci zai zube darajarsa za ta zama ta faɗi fa'innahu in ku aka wayi gari babu shugaba to spakud dima karka ɗauka za a zauna lafiya duk inda aka ce babu shugaba ka kalli irin rayuwar da suke rayuwa ce ta wanda ya fi wani ƙarfi ya buge shi da hakan zubar da jini ne zai faru wa yahtallal amnu sannan zaman lafiyar mutane da tsaro zai lalace zai tabarbare wa yantashirul fasadu barna za ta fantsama cikin al'umma saboda babu shugaba wa tu'addalul hudud za a waye gari babu doka da oda shine tu'attalul hudud duk wani haddi wata doka zai zamanto babu ita an wofintar da dukkan wasu dokoki na, tafiyar da rayuwar jama'a fa fi suqutihi mafasidu a cikin zubewar darajar shugaba ko cikin faduwar mulkin shugaba mafasidu akwai barna da yawa da take biyo baya wa fi waqtin al'an Sheikh Fauzanul Fauzan yace a wannan lokacin da muke rayuwa a cikin sa sara man yad'u sultan wai wanda ma yake wa shugaba kyakkyawar addu'ar ya zama muttahaman bil mudahana wato sai a dinga tuhumarsa da yafiya sassauci yafiya sassauci inda ashabil ahwa amma a wajen yan bid'a wajen ma'abota son zuciya su sun fi so ayi zafi ayi tsinuwa ayi la'anta ayi Allah wadai ayi kaza kaza da shugabanni da haka in ka zo kai kana yi wa addu'ar shugabanni Allah ya gyara su Allah ya sanya tausayi a zuciyarsu Allah ya sa ya ba su ikon yin daidai Allah ya ba su mashawarta na gari Allah ya yi kaza to sai a ɗauka kai mai sassauci ne ana tuhuma kama da sassauci wajen mu'amalanta shugabanni a wajen suwa indal inda ashabil ahwa a wajen ma'abota son zuciya minal hizbiyina daga yan kungiyoyi wa atba'il khawarij da mabiya aƙidar khawarijanci fayan ɗabiƙu alaihim ƙaunul mu'allif to irin wa'annan wa'anda suke ganin yi wa shugaba addu'a mai kyau aibu ne yi wa shugaba kyakkyawar addu'a ya gyaru sassauci ne da munafurci da ƙin ainihin yin abin da ya kamata to a wajen mawallafin wannan littafin imamul barbahari maganar da ya faɗa za ta za ta yi aiki za ta ɗabbaƙo a kan irin wa'annan wasu ƙungiyoyi ne za ga sun ɓalle su kawai 'yan tawaye ne kawai tsakaninsu da shugaba babu sassauci babu kalami mai daɗi babu addu'a da fatan alkhairi babu a sauka lafiya duk babu wannan kawai addu'a ce muguwa tsakaninsu da shugabanni to sai wannan magana ta Imam al-Barbahari ta dabbaku ta aiki akan irin waɗannan kungiyoyin da waɗannan ma'abota son zuciya din annahum mukhalifuna lis-sunnati cewa irin su ne waɗanda suka saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabul ahwa kuma waɗannan su ne ma'abota son zuciya falyutanabbah li hadha jama'a su waye da irin wannan amin gaba ta talatin ɗari da talatin da takwas ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala imamul barbahari rahimahullah ya ce wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minina radiyallahu anhunna illa bi khairin yace karka ambaci wata daga iyayen muminai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yadda karka kuskura ka faɗi wani abu game da wata cikinsu sai alheri wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mutunta su darajanta su kare martabobin su rashin fadar wata magana ta muna na ladabi a kansu wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna duk ahlus sunna za ga tsakaninsa da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mutuntawa ne girmamawa ne kare martaba su ne babu rashin da'a ko rashin kunya game da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asharh ashak fauzanul fauzan yace qauluhu wannan magana ta imamul barbahari wala tadhkur ahadan cewa karka ambaci daya min ummahatil mu'minina daga iyayen mu'minai matan annabi illa bi khairin sai da alheri ummahatul mu'minina suwa ake nufi da iyayen mu'minai zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka faɗi wata magana da bata dace ba kan Aisha ko kan Hafsa ko ummu habiba ko maimuna ko safiya ko zainab binti jahash ko zainab binti khuzaima da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka saki baki kona na khadija radiyallahu anhunna jami'a kar ka faɗi wata magana ta muna na ladabi ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu huwa allazi sammahunna ummahatil mu'minin domin Allah madaukakin sarki ne ya rada musu suna iyayen mu'minai ne matuƙar kai mumini ne to matan annabi iyayenka ne matuƙar kana amsa sunan imani to matan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyayenka ne da fata an gane fi qaulihi subhanahu wata'ala cikin fadin Allah subhanahu wata'ala annabiyu annabi aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi muminai cancantar kawunansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka san kanka ya fi ka san farin cikinka ya fi ka san ka shiga aljanna annabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam aula shi ya fi cancanta bil muminina game da muminai min anfusihim fiye da kansu wa azwajuhu in dai kai mumini ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum Allah ya ce iyayen muminai ne na fata an gane da haka babu wani ɗan kirki ko da zai yi ɓatanci akan mahaifiyarsa babu wani ɗan da ya fito daga gidan arziki da zai faɗo wata mummunar kalma akan gyacimarsa to iyayen matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen kare suratul ahzab aya ta shida wal muradu ummahatuhum fil qadar wal ihtiram abinda ake nufi da iyayen mu'minai ne fil qadari wajen daraja walihtiram da girmamawa yanda kake girmama iyayenka yanda kake ganin darajar mahaifiyarka to irin wannan darajar zaka ga wato irin wannan darajar da martabar da mutuntawar zaka yi wa matan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam don iyayenka ne da haka ana sa ran samun martaba martabawa da mutuntawa da darajantawa daga wajen kaɗan uwa game da matan manzan Allah matuƙar kai mumini ne. Wa hurmati nikahihin na da haramcin auren matan annabi sallallahu Alaihi wasallam ba'adar rasul bayan manzan Allah ya bar duniya. Wallatna ummahatihim fin nasabi ba ana nufin mahaifan muminai iyayen muminai ne na nasaba. ba ana nufin iyayen wato matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin su suka haife ka ba amma suna da kima da martaba da haƙƙin ka mutunta su ka darajanta su ka kimanta su irin darajar da ɗa ko irin kimantawar da ɗa ke yi wa mahaifiyarsa wa inna ma fil qadari wal ihtiram inda suka zama iyayenka a mutuntawa da martabawa lahunna haqqul ummahat alal muslimina matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙi irin na uwa akan al'umma musulmi gaba daya ashe in zaka faɗi magana akan ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ashe zaka kalli tsabar idan mahaifiyarka ka gaya mata bakan magana lalle baka da kunya baka da mutunci in har zaka faɗi wata magana da bata dace ba akan Nana Aisha ko Nana Hafsa ko wata daga cikin matan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam an taba mahaifiyarka ka ji zafi ka ji ciwo ka mai da martani ka ce baka yarda ba an ga fushinka amma matan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne juji su ne bola su ne nan ne makarkatacce su ne karkatacce kuka ɗinka li'annahunna zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam su ci martaban manzon Allah mana ko baka da mutunci ne kai kuma ka ce kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma baka ganin mutuncin iyalinsa baka san na Aisha matar manzon Allah bace kuma ma bayan haka baka san face lady bace bai gaya wa duniya yafi kowa san ta ba ashe kai dan arziki ne ya kamata ka kina na Aisha to amma abinda muka fahimta ba na Aisha ce matsalaka ba shi mai gidan nata ne shine matsalaka to abin ya dan yi gingiringim a kanka shine kake ganin ka yi wa manzo Allah rashin kunya ka san abin ya zama wani irin munin sa ya kai muni shine sai mutum sai ka rabi a iyalinsa ka Allah ya shirye ka ka ji jiki li'annahunna zawjatun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'mine ne fatajibu mahabbatuhum qaunatu wajibi ne wa hatiramuhunna mutunta su wajibi ne wa adamu tanaqqusi wahidatin minhunna da rashin cin mutuncin ɗaya daga cikin su rashin tauye daraja ɗaya daga cikin su wannan wajibi ne fa inna hadha domin cin zarafi da cin mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallam min mazhabin rafida yana daga cikin mazhabar shi'a da aka dan uwa in wannan layin zaka kawai ka fito karara ka ce kai dan shi'a ne shikenan kawai amma lalle cin zarafin matan annabi sallallahu alaihi wasallam shi'anci ne alladhina yatanaqqasuna ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam domin yan shi'a su ne aka sani da cin mutuncin wasu daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha fihi ittihamun lillah kuma cin zarafin matan annabi tuhuma ce ma ga Allah duk wanda ya zagina na Aisha kamar ba Aishan ce ko annabi ma Allah yake tuhuma yana so ya ce Allah ya hada annabi sallallahu alaihi wasallama da matan banza kenan wal iyazu billah fi hittihamun a cikin wannan sukar ɗaya daga cikin matan annabi akwai tuhuma lillahi ga Allah annahu ikhtara li nabihi cewa Allah ya zaba wa annabinsa man la tasluhu lahu matar da bata dace da shi ba manzon Allah dan gaban goshin Allah babu wanda Allah yake so fiye da shi amma da ya tashi dan ya hukunta ta masa ya bata masa sai hada shi da matan banza haka kake so kace to kaga yanzu matsalan ma kai taka ta girmama rashin kunya taka ta ta kazanta wato ma Allah kake tuhuma dan me yasa ya zaba wa annabi irin waɗannan matan wattihamun linnabi sannan a hannu guda kuma tuhumar annabin shi ma kake sallallahu alaihi wasallam annahu ikhtara umman lil mu'minina cewa ya zaba wa mu'minai uwa wa hiya la tasluhu wadda bata dace ba Allah ya ce iya matan annabi iyayen mu'minai ne yanzu kana tuhumar annabi annabi da ya tashi zaba wa mu'minai iyaye sai ya zaba musu matan banza wa hadha kufrun billahi azza wa jal wannan kafirci ne wallahi kafirci ne ga Allah madaukakin sarki mai girma da daukaka Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu daga irin waɗannan akido masu yi su ma Allah madaukakin sarki ya shiryar da su gaba ta 139 qala al muallif rahimahullah wa idha ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'ida fi jama'atin ma'a as-sultani wa ghairi fa'alam annahu sahibu sunnah idan kaga mutum yana da kyakkyawar alaka da sallolin farilla a cikin jam'i a masallaci tare da shugaba ko wani shugaba kai sa masa alama wannan ahlus sunna ne wanda sallah tana da kima ya saba ta zama masa jiki shi dan gida ne game da sallah ya ta'ahadul fara'ida ya saba da sallolin farilla baya jin komai dan an kira azhar in an jima an kira shi la'asar farin ciki yake an yi la'asar yanzu an jima aka kira shi sallar magariba ba shi da wani ainihin kaikayi a cikin zuciya zai amsa kira da haka duk wanda ya saba da sallolin farilla kuma fi jama'atin a cikin jam'i ma'a as-sultan tare da shugaba in shugaba ne liman sai ya zama kana bin shugaba sallah wa gairihi ko kuma wanda yake limancin ba shugaba bane kawai liman ne da jama'a suka zaba ya zama musulman sai ka zama kana sallar farilla tare da shi to fa'alam duk wanda aka same shi a haka ka sani annahu sahibu sunnatin insha Allah ta'ala wannan yana daga cikin ahlus sunna in Allah ya so wa idza ra'aita ar-rajula amma in kaga mutun ya tahawalu bil fada'il bil fara'id yana wasa da sallolin farilla fi jama'atin a cikin jam'i wa in kana ma'a sultan koda yana tare da shugaba fa alam annahu sahibu hawa ka sani wannan ma'abucin son zuciya ne ash-sharh sharhin wannan magana inji Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah yace wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'id fi jama'atin ma'a as-sultan wa ghayri fa alam annahu sahibu sunnatin insha Allah ta'ala wannan magana ai idza ra'aita ar-rajula idan kaga mutum yuhafizu ala salati al-jama'a yana kulawa da sallah a cikin jami'i yana kulawa ko me yake yi zai haƙura da wannan abin ya zo masallaci ya yi sallah tare da jama'a ma'as sultan tare da shugaba in shugaba ne liman wa ma'a gairihi ko kuma tare da wani shugaba idan wanda yake limancin ba shugaba ba ne fa haza to duk wanda ka same shi yana ba wa sallah irin wannan kulawar dalilun wannan dalili ne ala annahu min ahlus sunna cewa yana cikin ahlus sunna ba za ka samu ahlus sunna yana wasa da sallah a cikin jami'i ba wa min ahlil iman kai yana ma daga cikin masu imani qala ta'ala domin Allah ta'ala ce innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah ta'ala da kansa ya ce innama kawai ya'muru masajidallah wanda ke raya masallatan Allah man amana billah shine wanda ya imani da Allah shi yasa aka ce duk wanda kaga yana raya masallaci duk salloli baya wasa da shi ake sallah a cikin jam'i a masallaci kai shaida cewa shi mai imani ne domin Allah ne ya bada wannan shaida cewa innama kawai waɗanda suke da kyakkyawar alaka da masallaci sune waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir sune waɗanda suka yi imani da ranar lahira wa aqamas salata kuma wannan wanda kaga ya kulla mu'amala da masallaci yana da kyakkyawar alaka da masallaci to wannan shine wanda aqamas salata ya tsaye da sallah wa atas zakata wannan ko kudi yayi zai bada zakka walam yakhsha illa Allah kuma irin su ne zaka ba sa tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin tabbas wayannan za su zama daga cikin shiryayyu Allah ka sa mu a cikin su سورة التوبة آية 18 وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أنبتا في الذي يتعلق قلبه بالمساجد ga wannan mutumin da zuciyarsa ta rataya da masallaci annahu duk wanda ka ganshi zuciyarsa ta rataya da masallaci yana son ya ganshi a masallaci in ya gama sabgoginsa na rayuwa ba shi da wani abu da zai a gida za ga ya fi so ya zauna a masallaci ko dai ana karatu ya saurara ko ya ɗauko ƙur'ani ya karanta ko ya yi zikiri ko ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai shi dai yana samun kwanciyar hankali da ɗauke kewa in ya shigo masallaci manzala ce duk wanda zuciyarsa ta rataya da masallaci to wannan yana daga cikin as-sab'a mutum bakwai allazina yudhilluhumullah wa'inda Allah zai inuwantar da su fi dhillihi a inuwa sarana tashin alkiyama fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa rajulun da mutumin da qalbuhu mu'allaqun bil masajid zuciyarsa tara ta da masallaci zuciyarsa tara ta da masallatai inda kaga baka ganshi ba aka ce a sai a ce je ka masallaci har jama'a sun bada wannan shaidar ka duba gida baya nan eh ba kuma yanan shagon sakanti inda yake zama a baya nan to je ka masallaci ba shi da wani guri na uku da ya wuce masallaci in baya gida baya gurin sana'arsa to in dai har baya gida ya fito daga gida kuma baya gurin sana'a to za a ce neme shi a masallaci regular customer ne na sallah na masallaci duk wanda yake zuwa masallaci sun saba ya san shi su ma ya san shi to duk wanda ya yi wa masallaci irin wannan sabon manzo Allah ce a gaya masa yana cikin mutum bakwai da za su shiga inuwa al'arshi ranar da kowa yake neman inuwa kuma babu ita sai wannan Allahumma ja'alna minhum fartiyadul masajid yan uwa sabawa da masallaci li ada'i salatil jama'ati dan bayar da sallar jam'i alamatul iman alamar imani ce dai na baya baya da masallaci dan uwa musamman dan uwa na matashi ka daina baya baya da masallaci matso ciki ka zama cikin na gaba gaba ka zamanto a ba da shaida ka kana da alaka mai kyau da masallaci alamatul iman domin zuwa masallaci yin sallah a cikin jami'a alamar imani ce wa alamatu ahli sunna kuma ka daina bata kanka lokaci alamar gane kai ahli sunna ne ba ta da wahala kawai lazumci masallaci wallazi ya'zilu salata amma duk wanda kaga yana kauracewa sallah ma'al muslimin tare da musulmi ya fi son ya sallasa shi kadai ya fi so ya sallasa a kofar kantinsa ya fi son ya sallasa a cikin gidansa baya son zuwa masallaci ya sallar jami'i wayara annal musulmi na laisu ala haƙƙin shi yana ganin musulmi ma ba akan daidai suke ba bai yarda da limamin ba su ma duk limamin bai yarda da su ba da haka shi kadai ne musulmi na kwarai shi kadai yake sallarsa wa annaha la tasihhu salatu ma'ahum har ma yana da aqidar sallah ba ta inganta tare da su shi yasa ya kaurace wa masallaci ke sallarsa shi kadai hadha la shakka annahu mufariqun li jama'atil muslimina wannan karkai wani shakka lalle yana daga cikin wanda ya rabu da jama'ar musulmi yana cikin wanda ya rabu da jama'ar musulmi wa mushaqqul lillah kuma yana cikin mai saba wa Allah wali rasulihi yana cikin mai saba wa manzan Allah walil musulmi ne kuma yana cikin mai saba wa musulmi walidhalika tajidu walidhalika tajiduna ahlal afkar al munharifa shi yasa musamman a wannan lokacin kana iya samun ma'abota gurbataccen tunani karkataccen tunani la ya ƙarabun masajida sai ga suna nesa da masallaci ba sa kusantar masallacai wala yi sallu na ma'al musulmi na za ga ba sa yin sallah tare da musulmi bal ba'dhum ya hakuma bi butlani salatil muslimin bal ma zaka samu wani mai wata aqidar yana ganin gurbat yana ganin bacin yana yin hukunci da bacin sallan musulmi yana ganin musulmi sallar su ba daidai suke ba fa hadhihi alamatu shar duk wanda ka ganshi yana nisan da me yasa baka zuwa masallaci ce ai gaskiya shi bai yadda da bai yadda da limaman ba bai yadda da mamudin ba bai yadda da masallacin ba bai yadda da kaza ba yana sallarsa shi kadai sai mai aqida da mai gurbatacciyar fahimta irin tasa su biyu su uku kaga sun ware suna sallah ga masallaci kusa da su ba za su je su yi ba saboda suna ganin musulmin cikin masallacin su a wajen su ba musulmi bane limamin shi ma ba wani musulmin kirki bane ba za su bi shi sallah ba to wannan alama ce ta sharri wa alamatu linhirab alama ce ta mutum ya saki hanya alama ce ta karkacewa wa fasadil aqida alama ce ta gurbacewar aqida walin shiqaq alama ce ta raba kan jama'a duk wanda ka ganshi haka to in ka kalle shi da kyau za ka ga alama ce ta sharri ta tare da shi alamar mutum ne wanda ya karkace daga hanyar da musulmi suke tafiya alama ce ta aqidarsa ba mai kyau bace kuma irin su kawai ba su da buri irin su raba kan musulmi qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina yabu tafarkin da ba na mu'minai ba Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu bar shi da abin da ya daukar wa kansa nuwallihi ma tawalla za mu bashi da abin da ya daukar wa kansa wa nuslihi jahannam Allah ya ce kuma za mu kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi muni in ta zama ta jahannama suratul nisa aya ta 115 fal wajibu alal muslim abin da yake wajibi akan musulmi an ya kuna ma'al musulmi ne ya zama tare da musulmi yan uwansa duk inda kake in kai musulmi ne ka shiga cikin yan uwanka musulmi kai mu'amala kai rayuwa da yan uwanka musulmi ka je masallaci ku yi sallah tare da yan uwanka musulmi qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zama tare da masu gaskiya ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku zama tare da masu gaskiya suratu tauba aya ta 119 almuslim yakunu ma'al muslimina duk musulmi na kwarai zaka same shi yana rayuwa ne da sauran ƴan uwansa musulmi wala yana azilu ba za ka same shi ya ƙaurace yana ƙauracewa ba wa yanfaridu ba za ka same shi yana kaɗaita shi kaɗai ba wa ya kunu ma'a jama'atin ko ka gan shi ya haɗu tare da wasu jama'a yanhazuna da suka tattare kansu wa yusbihuna aka wayi gari munazili ne suka ƙaurace anil musulmi ne suka ƙaurace wa musulmi ba za ka samu mutum a haka ba fa hadi duk wanda ka gan shi a haka alamatul hawa alamar san zuciya kenan kowa ba musulmi bane kai kaɗai ne musulmi kowa batacce ne kai kaɗai ne shiryayye kowa kafiri ne kai kaɗai ne musulmi anya to ka raba kaulasan kowa ya samu saura guda ɗaya washar wannan alama ce ta wannan mutum ma'abocin sharri wa fasadil fikir alama ce ta gurbatar tunani walin hirafi da karkacewar ainihin wato aƙida lokaci yayi minti daya qawluhu wa idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bil fara'id fi jama'atin imam al-barbahari yace in kaga mutun yana wulakanta sallolin farilla a cikin jam'i wa in kana ma'a sultan koda yana tare da shugaba fa'alam annahu sahibu hawa ka sani ma abocin son zuciya ne idza ra'aita ar-rajula yatruku salatal jama'a in dai kaga mutun yana bai ba wa sallar jam'i muhimmanci ba fa in kana yatrukuha ma'a sultan idan ya kasance sarki ko shugaba shine liman kuma yake barin sallar jam'in nan tare da wannan shugaban fa huwa sahibu hawa ma'abucin son zuciya ne wannan wa huwa minal mu'tazila kuma zaka tsince shi a cikin mu'tazilawa aw al khawarij ko ko khawarijawa alladhina yukaffiruna wulatal muslimina bil ma'siya irin su ne masu aqidar kafirta shugabannin musulmi saboda shugaban musulmi yayi kuskure in shugaba musulmi ya yi kuskure su a wajen masu wannan aƙidar ya kafirta da hakan kaga yana ja baya kibin shugaba ne yake limanci kaga ya kibin sa sallah to shi a wajensa wannan shugaban kafiri ne da haka shi ba zai bi shi sallah ba amma idan kana ya'tazilu al-jama'ata ma ghairi sultan amma in yana kauracewa sallar jam'i ne ga wani liman ba shugaba ba fa hadha munafiqun to wannan munafiki ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم من زم الله يتي أكل الصلوات على المنافقين صلوا لند سكا فنوي منافقي صلاة العشاء وصلاة الفجر عشان كغا متين ينا كيويا ينا لالاتي ينا جن نوين جكي لوكacin sallah alama ce ta virus ya kama shi virus din munafurci ya kama shi domin manzo Allah ya ce virus din munafurci ana gane shi ne daga sallah ta dinga yi wa mutum nauyi musamman sallar isha da sallar asuba wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 629 imam muslim hadisi na 1031 fa'adda takallufa an salati nifaqan manzon Allah sai ya lissafa kin zuwa kin zuwa sallar jam'i a matsayin munafurci hatta qala abdullahi bin mas'ud radiyallahu an har sai da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yake cewa wa laqad ra'aytuna na ganmu Musa habbai wa ma ya takhallafu anha babu wanda za ga yana yin jinkiri ya ki zuwa sallar jam'i illa munafiqun sai munafiki ma'lumun nifaq wanda kowa ya san munafiki ne sahabbai har sai da aka waye gari duk wanda suka ga baya zuwa sallar jam'i kawai sun san munafiki ne kuma wannan munafurcin kowa ma ya sani fallazi ya takhallafu an salatin jama'a dan haka jama'a duk wanda ko ganshi yana ja baya baya shiga sallar jam'i min gairi uzrin kuma ba tare da yana da wani hanzari irin na shari'a ba hadha dalilun ala nifaqi wannan dalili ne akan munafurcin sa li'anna almunafiqina sabida munafikai yatakhallafuna an salati sune wa'anda ba sa son zuwa sallar jam'i khususan bil layli musamman da daddare irin sallar isha irin sallar asuba sabida akwai dan duhu duhu in ba wuta ba kowa zai gane ya zo ba ko bai zo ba li'anna al-layla la yarahum fihi ahadun saboda inda daddare ne ba wuta ba wanda zai gane sun zo ko basu zo ba amma bin nahar amma inda rana ne fa yahduruna sai ga sun cika masallaci suna zuwa saboda za a gane wani fa baya zuwa sallah li'anna an-nasa yarawnahum saboda mutane suna ganin su wa hum yura'una bi a'malihim su kuma dama kullun suna yin riya alamar munafiki baya yin aiki dan Allah suna yin riya ne da ayyukan su wa yunafiquna suna yin munafurci in dare ne lokacin da ba a ganin su abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik